Mai saurare barkamu dawar haka sunana Muslim Muhammad Yusuf a cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Ɗan ruwan ledan wato wata ma da talakawa suke cewa suna sha a wasu lokutan domin samun ruwa mai tsafta. Yana neman ya gagari al'umma domin ko a halin yanzu farashi ya riga ya yi tashin gauron zabi ruwan da a cewar su haƙowa kawai ake ba tare da wani tashin hankali ba. a gefe guda kuma masu sarrafa irin waɗannan ruwa suna bayanin cewa ba za a gane dawar garin ba a wasu wuraren ruwan leda fiye wata ya kai sama da naira ɗari biyar duk jaka wanda ake siyar da shi akan naira hamsin ko sama da haka a wasu wuraren duk leda guda ɗaya wasu har sun fara neman mafitar komawa domin shan ruwan da ba shi da tsafta ko kuma na famfo wanda ba lallai tacewarsa ya kai wanda ake tsammani ba Shirin daga Laraba na wannan mako ya duba yadda ruwan wata ke neman gagarar talaka da kuma abin da ya sa farashin ke ta hauhawa a wannan lokaci. Wasu dai na ganin bai kamata a ce ruwan wata yana yin irin wannan tsada ba. domin a ganin su haƙo shi kawai ake ba tare da wata wahala ba wanda suke ganin cewa a wannan gaba ruwan da al'umma ke ƙoƙarin komawa sha shine mafita a gare su domin dai masu sarrafawar sun riga sun cije kullum sai hauhawar farashi ake samu.
Assalamu alaikum sunana Nura Muhammad Sadiq. To gaskiya yanzu kusan in ce fiye wata shi ma yana nema ya gagari talaka. Domin abin da kake siyan shi jaka tun daga kusan tamanin zo ɗari ɗari da ashirin ɗari da talatin da hamsin ɗari biyu ma yanzu wani sauraren ma za ka ga ɗari biyu da hamsin gaskiya ake sai da ni kamar nan inda nake gaskiya ɗari biyu da hamsin suke sai da shi so in za ka siya kuma a shago a ce maka duk guda uku naira hamsin kaga gaskiya al'amuran dai sai dai sai dai kawai mu ce Allah dai ya kawo mana mafita
sunana Najib Shehu gaskiya muna siyan fiye wata kowane ɗaya naira ashirin zuwa ashirin da biyar wanda ake sayar da shi biyu hamsin wani gurin kuma sukan sayar da shi uku naira hamsin gaskiya a zuwa yanzu ma da yawa akwai mutanen da suka kaurace wa shan ruwan shi na leda wato wanda aka fi sani da fiye wata saboda irin tsadan shi wanda a da irin guraren mu haka akan sayar da koda guda ɗaya naira goma har naira biyar ma kafin abubuwa yanzu su zo su canza ko wani abu to dalilin haka yanzu yana naira ashirin ko naira talatin haka a wasu gurare da yawa to gaskiya sanadiyan haka yakan wa mutane wahala zaka ga wasu sun gwammace su sha ruwa yanda ake dan ajiye robobin shan ruwa da wasu abubuwa gaskiya an ya wuce haka to jama'a da yawa gaskiya za su kaurace wa shan wannan irin ruwan nan na fiye wata kan koma shan ruwan irin burtsatse wanda ake yi a unguwanni ko a layuka wanda ko za ga gwamnati sun yi ko irin a wajen makarantu haka za ga ana ɗibowa yanzu ana ajiyewa a guri da yawa wanda su ake amfani da su wajen sha ko kuma wajen yin wasu abubuwa na yau da kullum.
To jama'a assalamu alaikum sunana Yusuf Ibrahim Kudan. To gaskiyar magana fiye wata a halin yanzu fa a ko ina za a iya cewa ya zama mai ƙanshin ɗan goma. A kowanne za ka gan shi 'yan manya-manya. akwai kuma waɗanda za ka gan shi madaidaita to waɗannan rabe-rabe guda biyu da aka samu na waɗannan wata ya sa kowanne farashinsa daban domin yanzu ma dai za a iya cewa babu babu wato ruwa na leda wanda ya kai wanda yake ƙasa da naira ashirin a nan kaduna kenan kowanne za ka same shi daga dai naira ashirin ne zuwa sama amma ƙoƙari an yi ido na ya san na gida shine sai a baka shi a guda uku naira hamsin shi kuma wancan wanda yake da ɗan girma za ka same shi wajen ma naira talatin ne ko sama da haka so al'amarin ya zama wani wato sai dai a ce la haula wala quwwata illa billahi al azim domin wato rayuwa ta riga ta zama wata iri ta yi tsada kuma shi kan shi wannan in ka kalla hakan sai ga wato to ina kuma ledan wanda hali yanzu mutum yana rayuwan fa ta zama wani abu ne da ake ce ma hannu baka hannu ƙwarya ana fama da abin da za a ci ya yi tsada gaske sai ga shi kan shi ruwan shi ma wanda in mutum ya ji kishi yana ɗan son ya sha na naira goma da sauransu yanzu ya wuce haka sai dai naira ashirin wani naira talatin ko sama da haka so gaskiyar magana rayuwa ta yi tsada kwarai da gaske a Haji Muslim musamman a nan Kaduna da kuma makamancin wannan saɓanin duk da wai a hakan ma na san ku ila Abuja za a iya cewa hakan ma da sauki to gaskiyar magana mutanen da ke nan Kaduna su za su ga babu saukin saboda yanayin yadda wato ruwan yake a halin yanzu da dama mutane za ka ga yadda ake amfani da shi a baya yanzu kusan za a iya cewa gaskiyar magana ya ɗarau sabanin yadda da za ka gan shi kamar banza wani gurin ma kawai za ka ga mai shago ya zubar da shi ne a waje nan kuma zai kwana amma yanzu gaskiyan magana ruwa ba haka yake ba ana adana shi sosai sakamakon yadda rayuwar ta yi tsada.
A to jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Ibrahim Ali Felisko daga nan jihar Sokoto a bisa ga hakikanin gaskiya abin da shafi lamarin fiwata mu ya ma fara ba mu tsoro saboda tashin mu ba mu ma taba tunanin abu zai zo haka ba ba mu ma taba tunani ba har abin gashi ya zo kuma muna sa ran ma ga alamu zai wuce haka abin da ya sani ce haka ko a ko da fiwatan nan suka fito fa jakka ɗaya ana sayan ta naira hamsin abin ya zo ya kai naira ɗari ya kai ɗari da hamsin ya kai ɗari biyu yanzu magana da ake yi jika za ta koma naira ɗari uku yanzu haka mafi yawanci gidajen ruwan da muke fama da sunan sakkwaton sun rufe gidajen ruwansu masu buga fiye wata yanzu fiye wata kwaya ɗaya mai sanyi wanda za ka sha sokoto naira talatin ne mara sanyi shi za a sayar maka da shi ishirin wasu wani guraren sha biyar to gaskiya al'amarin ba a cewa ya kawo kayan kallo Allah dai shi ruha mana asiri shi mana sauƙin wa tsarin rayuwa da mun katsanci kanmu ciki Ra'ayin wasu al'umma kenan kan yadda farashin ruwan fiye wata ke ci gaba da tashin goron zabi. A bangare na masu sarrafa irin waɗannan ruwa kuwa, Yasir Babi ya mun ƙarin bayani kan dalilan da ya sa a wannan gaba ba su da wata mafita illa a sai da ruwan fi wata da ma wasu dangoginsa a irin waɗannan farashi masu tsada domin kuwa akwai wasu dalilai da ya sa dole hakan ta kasance ga kuma abin da yake cewa.
Sunana Yasir Abbas Dadi, manajan gidan ruwan Dadi saboda wata da ke Sokoto a shiyar kalan baina.
Mutane na ta batu na cewa wai mai ke faruwa da tsadar ruwa ne da ake samu yanzu ba ga wata ba har da na gora amma mu fara duba na watan da wasu gani yana neman ya gagari talaka kamar me ke faruwa ne ku ta bangaren kuma su samar da waɗannan ruwa To, daga abin da zan ce dai kamar yadda aka riga aka sani kowa ya san yanayin tsada wanda muka samu kanshi musamman wanda ake alakantawa da tashin dala da ake samu a koyaushe. misali karamin takabirin zan baka a matsayin mu na waɗanda ba su cika shekara ɗaya ba a cikin harkar ruwa ko da muka shiga harkar ruwa farashin keji idan na ce farashin keji na nufin leda wanda ake zuba ainihin ruwan ciki bai wuce naira dubu ɗaya da ɗari shida da hamsin ba to a yau da nake da magana da ke malam mansur keji ya kai naira dubu uku da ɗari bakwai da goma to idan ka bisa kwa ƙasa ga wata takwas an samu ƙarin naira dubu biyu da naira sittin a kan kowane keji babban matsalar har yanzu da nake magana da kai tsadan ba ta tsaya a nan ba ba a san abin da za a waye gari da shi gobe ba bayan wannan kuma ga leda ainihin fata wadda ake sa ruwan kwara ashirin a ciki ita ma kusan tanonka kuɗin ta bayan wannan ga matsala na fetur idan aka samu akasi na nefa za ku yi amfani da diesel ga shi ma yanzu ina tuna mun fara aiki diesel yana naira ɗari shida da hamsin yau ana sayan diesel naira dubu da ɗari bakwai zuwa dubu da ɗari takwas in ka samu abin da muke tabbata ma ba mu da nefa yau diesel mun bi ba mu samu ba production ɗin da muka bai taka kara karya ba saboda matsalar diesel ɗin kaga abubuwa ne wanda dole za a samu hauhawar farashi fiye da tunanin mutane idan mu aka dawo kuma fannin mashushuka da ake amfani da su na san lokacin injin din da muka saya bai fi miliyan ɗaya da ƙari kaɗan ba yau ya haura naira miliyan biyu motocin da muke amfani da su mun sai akan miliyan biyu ko ba kaɗan yanzu kowace mota za ta kai miliyan biyu da dubu ɗari bakwai zuwa sama to kuma duk waɗanda abubuwan abubuwa ne waɗanda ake buƙatar su mai da kuɗin su kuma har a samu wani abu wanda za a kira a matsayin riba.
Mutane na yawan buga misali da cewa shi far wannan ayi haƙo shi ake ba shuka ake ba da sauransu. Kamar ta za su fahimci cewa ba daga nan al'amarin yake ba ku kanku ba wai ku ne kawai kuke yanke hukunci kai tsaye ba.
E to haka ne tabbas mutane za su fahimci cewa ruwa kamar haƙo shi ake eh ruwa haƙo shi ake yi tunda ruwa ne na ƙarƙashin ƙasa amma abin da za su bi safa kamar yadda nema bayani abin da ake bi a zuba ruwan ga yadda muka same shi ga kuɗin da suke da shi a yau kaga wannan ya ishi mutum misali sannan kuma ruwa ai suna ya tara kowane mutum zaka ga akwai ruwan da idan aka bashi ba zai sha ba saboda bai yadda bai gamsu da ingancin shi ba da haka akwai hanyoyi waɗanda ake bi a tace ruwa don su kasance ingantattu waɗanda za su ba mutum lafiya ba waɗanda za su sanya mai cututtuka ba to su ma wannan wurin wannan tace ruwan ai shi ma akwai abubuwa waɗanda ake amfani da su waɗanda sawo su ake yi ba sako su ake yi ba saboda shi na cikin abin da zai sa dole a samu wannan sana'a samu ta haura na yanayin farashi bisa ga yadda an kasanta a farko.
Mutane na tunanin cewa to ai tunda lamarin ya kai ga haka watakila za su iya daina siyan ruwan fiye wata su koma kamar shan na famfo tunda dai kila daga nan yake tahowa kamar me za ka iya ba su shawara wanda yake daban da za su iya ganewa don kiyaye lafiyar cewa ga abin da ake yi ma ruwanku wajen sarrafawa daban da zai iya bambanta da wanda kila mutum zai sha kawai a famfo ko burtsatse.
wato sanin kowa ne misali yau da ni da kai da mai shawaran mu duka aka ce mutum ga ruwan bohol kawai ya je ya sha in bi a cikin birni yake ko mutum misali wanda a kawai yake amma yana rayuwa a cikin birni ba zai aminta ba ba zai so haka nan ba saboda shi kan shi idan ya sha zai yi tasin da damuwa to muna amfani da ruwan bohol ne za mu bi hanyoyi waɗanda doka suna rana misali na hanyar tace su daga wannan wuri zuwa wannan wuri zuwa wancan wurin har su shiga cikin wani abu da ake ce ma aro wanda shi ke ƙara ingancin ruwa da daɗin su misali yanzu idan za za a ce misali za mu tace ruwa idan suna lita dubu biyar idan za mu yi amfani da aro wurin tace su insha Allah ta'ala ruwan da za su rage ba za su wuce dubu uku da ɗari biyu ba zuwa dubu uku da ɗari biyar kusan lita dubu da ɗari biyar ko dubu da ɗari uku za ta kace a banza waɗanda shi wannan mashin ɗin namu bai yarda da su ba bai yarda da ingancin su ba bai kamata ɗan adam shi amfani da su ba a matsayin shi ruwan shan shi.
kamar yanzu za a iya cewa to me makomar su masu samar da ruwan sha haka saboda yadda abubuwan ke hawa idan mutane suna ta koken cewa ba za su iya siya ba.
eh to makoma dai kan ai guda ce ita lafiya ta girme komi duk abin da mutum ke yi ya san lafiya ta ce ke taimaka mishi wurin ta kawai za a yi hakuri haka nan dai da yanayin tsadan dai gwargwado dai abin da mutum zai sha shi rika shan ruwa waɗanda suka cancanta in dai baka samu waɗannan namu ba to sai kai kwari waɗanda hukumomin gwamnati ke bayarwa lokaci bayan lokaci da famfo mutum ya sha shi da lurorin shi.
kamar su wai ta bangaren masu kamar irin ku masu siyar da ruwan akwai wani dabara da za ku iya yi watakila na ko tsarin rage farashi ko kuma akwai wani salo da za ku bi wanda mutane kuma ba za su ci gaba da kokawa game da tsadar ruwan ba.
To a yi ran kare kamar yadda na riga na faɗa ma abu ne wanda gama gari ne yau da jari gishiri dai wanda akalla dai idan aka saya a gida komai yawa sai an ɗo lokaci kana a sai an san yadda yanayin shi ya riga ya koma. Da aka magana na rage ruwa kan gaskiya ban yi tunani ba. in je mutum na sana'ar ruwa yana bin hanyoyin da suka dace waɗanda hukumomi suka tanada sun tsaftace su ba maganin cewa shi rage ruwa daga yadda ake saida su yanayin da ake ciki yanzu sai dai mu yi addu'a su tsaya haka idan aka samu maslaha ta tsayawan farashi amma yanzu haka mu karan kanmu muna wahala wurin aikin da muke yi kusan dai ana yin sana'a ce ana ibada kamar ku yanzu a yankin da kake akan iya sai da ruwan leda akan tsakanin nawa zuwa nawa to a yankin da nake dai dukkanin mu kusan muna sai da zakaruwa a kan naira ɗari biyu waɗanda suka siya wurin mu za su iya saidawa ɗari biyu da talatin ɗari biyu da hamsin ya danganta daga ra'ayin wanda ke sai da ruwan to ba mamaki gaskiya idan aka ci gaba da tafiya haka to gaskiya ba mamaki ba zai iya kai kowane farashi amma da alhamdulillah nan muna da jagorori waɗanda ana tsayawa a duba a gani menene za a yanda mu ba mu so kanmu ba su kuma bayan Allah waɗanda suke saya ba a matsar da su ba saboda shi duk abin da mutum zai yi zai kalla ta hannu biyu za ka kalla ta wurinka kuma za ka kalla ta hannun wanda za ka yi mu'amala da shi yanda kai ba za ka yi ka saurara ba lalle yana cikin matakan da ake ɗauka insha Allah ta'ala ganin cewa dai kowa zai iya gamsuwa zai iya amfani da ruwa gwargwadon halin tsaftatacce.
An gaida Yasir Babi. Akwai wani bawan Allah da ya ce shi a wannan gaba ya ajiye sarrafa ruwan kacokan domin ba zai iya ba yana tafiya cikin asara za ku ji ƙarin bayani. Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron mu a lokacin da kuke bukata a shafinmu na aminiya.ng ko ta shafukanmu na sada zumunta na facebook da twitter da instagram aminiya trust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar apple podcast ko google podcast ko buzzsprout ko spotify ko kuma tunin radio ana jin shirin daga laraba ta tashoshin unity fm a jos jihar plateau akan mita 93.3 da freedom radio akan mita 99.5 a kanan dabo da nats fm akan mita 89.9 a yolan jihar adamawa da Badagi Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1 da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3 da Garkuwa FM a Sokoto akan mita 95.5 da haɗin kan FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno da Alfijin Radio akan mita 91.5 a Katsinan Duku sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. madalla tun da farko kun ji wasu dalilai da ya sa farashin fiye wata ke ci gaba da tashi wanda ya kai ga al'umma ke ƙoƙarin komawa shan ruwan da ba lalle yana da tsaftar da ya kamata ba shi kuwa wannan bawan allah cewa yake tilasta sa shi ya rufe kamfanin sarrafa fiye watan nasa domin kuwa babu wata riba illa tafiya cikin asara ko ya aka yi hakan ta faru ga abin da yake cewa sunana bashir bawa yabo eh manajan darakta azmi table water wala ni a halin da a ciki yanzu ma ni na ma kulozin din down na production saboda ina production ba riba ina sai da ta buga ruwa da tsada ina sayan faka wanda aka faka da ruwa da tsada mahiwancin lokuta babu wuta sai na sai mai in sai mai littin da injin ne production da tsada in sai kuma wajen yawo wajen sai da wajen kai ruwa din man da zan sai in dan je wuri daya biyu uku na sai lita goma da na zina na zina ya ka hayan gama da subushin ruwa sun kare dan kuma unfortunately ni for me sayan ruwa nake yi sai na sayan ruwa daga daga gidan ruwa wanda yake ina sayan ruwan da tsada duk lokacin da aka kara kuɗin mai shi wanda ke ɗauko muna saboda suna amfani da diesel da muna saye dubu goma a ya koma dubu goma sha takwas yanzu kusan dubu ashirin har dubu ashirin da wani abu a kai muna tankar ruwa to kaga adad ta yawa to shi ne sami da ina yi ba riba dole i have to close down to kamar kai da ka rufe wasu na ganin cewa akwai dabaru kila na ko sauya farashi kamar mutane ne ba sa iya siyan sabon farashin da za ku sa ku ci riba ya sa har ka kulle ko yaya to abin da sa idan in ne produce in ne tsaya ne cost analysis na kowane abu yadda kamata in sayar da shi in ne sa wannan price mutane za su ga abin ya yi tsada ba za su iya sayi ba dole kaga I have to I have to close down wasu na ganin abin da ya sa kamar bai kamata ruwan ya yi tsada ba wasu kan ce akan haƙo shi ne kawai da ƙarƙashin ƙasa bayan watakila ba su fahimci cewa ga inda matsalar take ba ku yanzu kamar ta bangaren kuma samarwa ina ce za a iya cewa babbar matsalar da in aka magance zai fi sauki al'umma su samu wannan ruwa.
To na tsaye kaga tunda duk abin da ake kana sayan abubuwa materials waɗanda kaka amfani da su. Yadda da muka sai ta ƙara kuɗi kwarai da gaske. Ko wani kayan aiki da muke mai fetur wanda muke amfani da shi ya ƙara tsada. Mai fetur wanda muka amfani da shi wajen distribution ya ƙara tsada. to kaga akwai multiplier akwai akwai akwai kari ta kowane gehe ko to ne gehe kari ya yawa so ba ruwan ɗaya ba ne kuma ni kamar ne ruwan sai nake yi wa'anda ya kawo min ruwa diesel suke umarni da shi so akwai kaga cost inda suna sayan lita naira naira naira naira ɗari bakwai yawanci suna sayan lita har zuwa naira dubu da wani abu to kaga tunda mutum bai da zai sai hwaɗi duk da zai kana yi don ka samu riba to kaga waɗanda suna sa agwa suka yi tsada.
Kamar to kai yanzu kana da shirin kenan nan gaba sai komai ya sauka ne kake tunanin zaka ida ko ko a'a ka riga ka kulle kenan sai dai ka sauya alƙibla.
A ba to abin da yake yanzu kaga kida ni ina yi babu riba. Idan na sa wani price wanda ya yawa mutane za su ga ya yi yawa. Sai su ga kamar daga kilan daga gare ni ne. So amma yanzu in mun tsaye da production mutane za su fahimci cewa dole za a zauna su ma za su za su ga cewa ko ni suka ce ko daga cefane na gidanka ka san ko ni abin da aka sai da abin da kai kuɗin da kai kan miya da in kana kashe naira dubu kai miya yanzu in kashe dubu biyu ba su miya.
yanzu za a iya cewa kamar watakila ta bangaren ka akwai wasu da suke ba da shawarwarin ana iya gwada dabarar kila kamar samar da ruwa an rage adadin yadda za a yi ko kuma wasu su ba ganin waɗannan na cikin dabarun da idan ka yi mutane za su iya fahimta tunda dai ruwa dole a shashi.
yanzu abin da nake da yake ga ina sayan ruwa yanzu ina tunanin yadda za a yi in san ina iya samun ruwa nan ba sai na saya ba idan ba sai na saya ruwa ba ka ga zai mai reduction ɗin cost kasa da zan ina sayan ruwa in sai tanka dubu ashirin dubu ashirin da wani abu in sai kuma ala abubuwa na production ta ga bai ga wanda yake shi yana da ruwa available a ce ba sai ya sai ruwa ba
Malam Bashir ya bu kenan ɗaya daga cikin masu sarrafa ruwa a Najeriya da ya ce ya ajiye wannan al'amari saboda yanayi na tsadar rayuwa. Sai dai masana kiwon lafiya na ci gaba da ba da shawarwari kan cewa al'umma su kula da lafiyarsu musamman ma ta fannin ruwan sha a wannan gaba da ake samun yaduwar cututtuka daban-daban. Masanan na ganin wannan ba dabara ba ce musamman da wasu ke ɗaukar al'adar yin amfani da sinadarin alif wajen tsabtace ruwansu da suka ce akwai wasu sinadarai da bai kamata a sha su kai tsaye ba ba tare da tantancewar na'urori ba. To masu saurare da haka shirin namu ya zo ƙarshe a wannan lokaci. a madadin sauran abokan aiki da suka taimaka wajen kammala shirin. Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.